عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا رسول أرسلنا عليه سيد عليه وبدلناهم بجنتين جنتين جوابين خمر وشيء من وليد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات شكر خمط وأصل وشيء من سدر قليل fa'aradu mutanen saba birnin sabon birni ne a yaman kamar yadda muka faɗa a karatun baya shi saba din nan yana da 'ya'yansa guda goma sai waɗansu suka yi arewaci wato suka yi guda shida sai suka tafi ƙasar sham waɗansu suka tsaya a madina waɗansu suka tsaya a makka waɗansu suka tsaya waɗansu wurare suka zama dangin larabawa iri-iri kowane dangi da sunansu da sunan jama'arsu a cikinsu ne ausu da khazraji suke wanda suka zo madina a cikin wannan tafiya saboda tubba'ul awwal ya taɓa zuwa madina ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin zai zo ya zai hijira in zamanin sa zai hijira ya dawo nan garin har ma ya rubuta wasiƙa ya bayar ajiye masa wasiƙa ta zama abun gargajiya gargajiya gargajiya har zamanin da annabi ya bayyana su ausa da hazraji kenan suka zauna a wurin sun tadda waɗansu yahudawa su ma yahudawan an gaya musu wannan wurin wurin da annabi zai ƙaura kenan ya dawo in zamanin sa ya sai suka zo suna jiransa su ma yahudawa to فأرسلنا لهم فأعرضوا فأرسلنا لهم سيل العرب sai muka a cikin abubuwan da muka yi musu na mummunan sakamako suna da wani katon dam katon dam din nan sai ya fashe da ya fashe sai ruwan ya ɓaɓɓata musu gonaki da gidaje da garuruka suka tarwatse ya sa su dalilin tarwatsewa kuma sun riga sun yi addu'a ma sun ce rabbana ba id baina asfirina wa zalamu anfusahum wa ja'alna hadis lokacin da suke da in za su yi tafiya babu wahalar daukan guzuri saboda daga zango sai zango daga maciya sai maciya kuma a cikin inuwa ake tafiya inuwan kuma na itatuwa masu ya'ya masu daɗi ba sai ka ɗauki guzuri ba in za ka yi tafiya ko za ka je sham ko za ka je ko ina duk inda za ka to sai suka ga wai abin da suke so a sa tsakanin zango da zango ya nisa don su samu kuɗin suhuri wanda mutane za su biya su tafi amma an ana tafiya nan cikin jin daɗi daga zango sai zango a cikin inuwa ai waɗansu ba za su biya su kuɗin suhuri ba suka ce Allah muna roƙon ka nisanta tsakanin zango da zango a cikin tafiye-tafiyen mu sai Allah ya kori ƙasar ya mai da wurin daji dazuzzuka tsakanin wuri da wuri da nisa da ku kana daga wannan gari kana hangen wannan gari daga wannan gari kana hangen wannan gari fa arsalna lin sai al-arim sai wannan dam din nan na armiya da ya fashe ya bata musu garuruka ya bata musu gonaki har ma ya zama abin buga misali idan mutane za suna tare sai suka tarwatse suka warwatse da ce sun zama a yadi saba suka sun zama kamar mutanen saba wanda dam na arim ya watsa su baddalna mu jannatayn jannatayn zawati ukulin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil sannan kuma gonakin da muka ce suna da gonaki an yaminin wa shimal gonakin abubuwan marmari abubuwan jin daɗi abubuwan arziki sai muka canja gonakin maimakon kayan marmari kayan jin daɗi kayan sayarwa a gonakin sai muka lalata gonakin da waɗansu gonaki zawaita ukulin hamsin sai aka mai da wurin wurin tsiran waɗansu abubuwa wanda ba su da daɗi wato masu ɗami ko masu ɗaci wa asilin da waɗansu ‘yan tsirarun itatuwa masu tsawo wanda ba su da wani amfani a shay'in min sirin qalil da kuma kaɗan daga magariyar kura ko magariya haka dai ba wani abu da dai bai da wani amfani
ذلك جزيناهم بما كفروا فهل جزاء الكفور
zalika jazainahum bima kafaru wa jazi illa al-kafur da muka mai da kasar su zango mai nisa da zango mai nisa muka mai da su dazuzzuka bayan suna garuruka da kuma gonakinsu masu abinci iri-iri kana tafiya har ka yi ta cikin kwanaki kana tafiya cikin inuwa ga kuma 'ya'yan bishiya wanda kamar yadda muka faɗa karatunmu na baya da mace za ta kwando a kanta tana tafiya kamun ta je wani wuri mai nisa kwandon ya cika da 'ya'yan bishiya masu daɗi ko ba ita ta karkado ba faɗowa suke dan yawansu yanzu mun canje wurin ya zama gonakin daga magariyar kura sai waɗansu ƴan itatuwa marasa amfani masu ‘ya'ya masu ɗaci ko masu tsami marasa dai amfani wa sha'in min sidrin qalil da wani abu na magariya ko magariyar kura shi ma kaɗan babu da duk abin ya lalace zalika zai na hau bima kafaru mun yaka ne muka saka musu bima kafaru saboda butulci da suka yi butulce mana da suka yi mun musu alheri ba su gode ba mun sa garin su ya zama garin zaman lafiya inda babu babu ko sauro ba kwarkwata babu kunama ba wani kwaro mai cizo a garin gaba ɗaya ko ba ya shigo garin da kwarkwata ma kwarkwata su za ta mutu ga abinci ga zango kusa da kusa dukkan muka canja wannan saboda bima kabaru don butulcewa da suka yi buhari ja za irin wannan sakamako mai muni irin suwaye ake wa illar kafu sai mai butulci mai kafirci shi ake masa mummunan sakamako har jaza'ul ihsani illar ihsan mai kyakkyawan aiki sakamakon sa kyakkyawan aiki mai butulci kuma to sai a saka masa mummunan sakamako irin wannan وجعلنا بينهم وبين قرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى زاهية وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا منين sai muka canja wannan tafiye-tafiyen nasu suke yi daga zango sai zango daga maciya sai maciya ba nisa ba sai ka ɗauki guzuri ba kuma kuna suna tafiya dare da rana ba tsoro suna yin tafiyan dare ba tsoro suna tafiyan rana ba tsoro babu waɗansu mutane da ake jin tsoronsu ko ƴan fashi ko azzalumai ko wani abu babu dare da rana suna tabiti ayyaman aminina layaliya da darare wa ayyaman da wuni aminina suna amintattu tsakanin saba'in da zuwa tafiye-tafiyensu da suke yi zuwa ga ƙasashen sham wajen bayanan wa bayan ƙwallafi bayan nafiya wuran zahiratan ga garuruka a fili da kana kan kana wani gari kana hango wani gari kana ga wannan gari kana hango wani gari magaddar na fiya sayar sai muka sa tafiya tsakanin mu zango da zango ba nisa wajana bainahu bain qurati barin ya quran zahiratan wa qaddarna fiya sayar muka ce musu siru biya layali ku tafi tafiyanku a cikin waɗannan garuruka duk inda kuka nufa zango ne cikin zango ba sai ka ɗauki guzuri ba fi layali a cikin dare darare kuna tafiya lafiya lau cikin aminci wa ayyaman darane ku kuna tafiya da ranar lafiya lau a cikin aminci amini
وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالوا ربنا باعد بين أسفيرنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبر شكور آه فعارضوه وأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمر وأصل وشيء من سر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل جاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم suka ce Allah ka nisanta tsakanin zangonmu da zangonmu ya zama tsakani da nisa ba irin yadda muke da ba to sai Allah mai da wuraren dazuzzuka tsakanin garuruka da garuruka dazuzzuka da sahara yadda aka canja musu ba'ir bai na asiri na waje Allah hadis sai muka mai da lamarinsu suka tarwatse komai nasu ya lalace muka mai da su maganganun hira maganganun labaran abubuwan mutan da wanda za a ba da labari ana dariya wa mazzagna kullum mazzagin muka ɗaiɗaita su kowane irin ɗaiɗaitawa da ƙasa ce mai ƙarfi inda aka yi manya-manyan sarauta inda su bilkisu suka yi da babanta da sauran manyan sarakuna na yaman tubba tubba kowane sarki suna sa tubbo ake kira sa tubbo kamar yadda ake kiran kaisar sarkin rum ake kira na faris a kira shi da sunansa daban na habasa a kira shi da sunansa daban na jashi kenan su ma haka ne to yanzu mun mai da su mun ɗaiɗaita su sun zama kayan labarin labarin kana ana buga misali da talaucin ƙasar yaman ko yaushe a yanzu daga wancan lokaci har yanzu sun zama abin buga misali wajalna wa hadis wa mazzagnahum kullu mazzagin muka ɗaiɗaita su kowane irin ɗaiɗaitawa inna fi zalika a cikin wannan labari da muka baku labarin masu godiyan Allah annabi Dawud da annabi Suleiman masu gode wa Allah yadda muka saka musu haka waɗannan kuma wanda ba sa godiya masu wuturcewa kungiyar da muka saka musu haka din nan ya isa la'ayatin wallahi abubuwan mamaki li kulli sabbirin ga dukkan musulmi mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya dama asabir wa shakir mutanen musulmi dama iri biyu ne akwai asabir akwai shakir wato mai haƙuri da mai godiyan Allah kamar yadda wanzan Allah ke bada labari kullum ajaban li amrin umumin amru kullu khairun idza asabatu sarra'u shakara fa kana khairan la wa idza asabatu darra'u sabara fa kana khairan la al'amarin mu'mini kullun shi cikin nasara yake ta inda duk aka juya alheri ne idan wahala da azaba da musiba suka same shi to sai ya yi haƙuri ya ta roƙon Allah yayewa ya ta haƙuri ya ta roƙon Allah yayewa a wani lokacin da ke haƙurin na Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi wajensa ya ce inna Allah ma'as sabirin kuma Allah ba zai bashi lada ba lissafi inna wa yaffas sabiruna ajran min ghairi hisab ha kuma idan idan daɗi ya same shi da jin daɗin arziki kwanciyar hankali dukiya mulki da sauransu in sun sami nan kuwa shakara sai ya gode wa Allah godiya nan sai ta zama masa alheri domin la shakatun lazidan naku Allah ya ce duk wanda ya gode masa zai ƙara masa to haka musulmi muke akwai sabbarun akwai shakurun saboda haka ne da cikin suratu dawuda da aka yi kissan sulaimana da babansa saboda su tajallin jamala ne su na jin daɗi da mulki da korewa da sauransu ya zama su nasu babi shukura kenan tsakaninsu da Allah sai godiya sai aka kawo kissar annabi ayyuba shi ko wanda ya sha wahala wahalan rashin lafiya ne wahalan mutuwan iyalai ne shi ko sai ya zama sabbaru mai yawan haƙuri layatin wannan ya isa aya li kulli sabbirin ga dukkan mutum mai yawan haƙuri shakurin mai yawan godewa Allah ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين hakika waɗannan mutane wanda aka yi musu ni'imomi aka yi musu alherai suka butulce suka lalace labarin su ya zama labarin hira aka mai da su abin buga misali hakika waɗannan mutane wadda kasa da galibu iblis zan da gufatta wa illa fariqa min wani dama randa Allah ya kori iblis ya la'ance shi yace Allah ka zabi Adam ka kore yace Allah ya zabi Adam ya kore shi yace wanda ka zaba din nan da ka kore shi nan zan badda ƴaƴansa la ughwiyannahum ajma'in sai na badda ƴaƴansa duka sai Allah ta sai yace duk shi da kansa zai ce illa ibada kamar munukalasin ba wanda za su gagare ni sai bayinka waɗanda suke tsarkakakku wanda kai ka tsarkake su su ne kadai za su sai Allah ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan gaskiya ne baka da hujja akan bayina illa bari'an min mu'min sai dai yankin jama'an mu'minai su ne dama iblis baya da iko akan su akwai waɗanda iblis yakan ja su in sun je sun taba kaɗan nan dan sai su tuna Allah idza masam ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna daga shedan ya ja su kadan zai banda su sai su Allah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah shikenan sai ake shedan ya baci su koma kan hanya mai kyau shedan yace ba abun da yake damunsa kamar waɗannan irin mutane sai ya kama aiki ya kama aiki ya yi sai astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah shikenan aikin sai ya rushe sai a komo kan hanyar kirki إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا فإذا هم وإخوانهم من دونهم بالغي ثم لا يبصرون amma shedanun mutane su kan in iblis ya same su ya dinga batarwa kenan ya dinga tafiya da su kenan cikin bata illa fariqa minhum wa ma kana lahu min sultani wa ma kana lahu alayhim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati man huwa minha fi شك وربك على كل شيء حفيظ amma kana lahu wala min shay'in min sultani illa lina'lamu man yu'minu la tajid man wa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kiyaye waɗansu bayinsa daga bala'in batarwan shedan su kan ba su shedan bai da hannu a kansu inna ibadi laysa laka alaihim sultanun وما كان من سلطان إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وما كان من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة mun yi haka ne don mun jarrabi shaitan da mutane ne don mu bayyana man yumin bil akhirati mimman huwa min fi shakkin saboda a gane a bayyana wanda suke sun yi imani da Allah sun yi imani dukkan abin labarin da annabi ya bayar duk gaba kira sun yi imani da shi yana daga cikin tashin kiyama da kuma wanda suke suna cikin shakkar za a yi tashi kiyamar ne ko ko labari ne to sai a bayyana wanda suke cikin shakkar da wanda suke suke kyakkyawan imani din saboda a bayyana na gargari a cikin miyagu shi yasa ake wannan irin jarraba ta ce dan amma ba haka ba shi ubangiji yadda ya ga dama yake yi fa'alul lima yuridu waɗansu Allah ya ce ya yi su ne zai sa su aljanna ba ruwansa waɗansu kuma ce ya yi su ne zai jefa su a wuta ba ruwansa shi kuma Allah ba a tambaya su domin haula ila jannati fala ubali haula ila nari fala ubali to idan sun zo tun daga can alamu zarri an fesa wa taron hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda suke kusa kusa hasken ya shafe su za su zama musulmi kamar an sa musu maganeto ne to sun an jefa alkawarin nan alastu bi rabbikum da aka ce bale sun amsa din nan to wannan bale din yana tare da su wannan feshin na hasken na annabi yana tare da su to daga sun haɗu da zamanin annabawa a nan duniya duk abin da annabawa suka faɗa sai su amsa musu a kuma in malamai ne wakilan annaba in suka yi musu wa'azi sai su amsa musu amma wanda wannan hasken bai shafa ba bai samu amsawa na bale bale ba ba yadda za a yi ya yi imani dama haka aka rubuta masa fasanasiru lil usri wannan fasanasiru lil usri da masu iri biyu ne haka Allah ya zo fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ما كان من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك سني أبنجدك على كل حبيب شي الله يا كياي kowane abu azalan wa abadan tun bai yi komai ba ya riga ya san komai in yayi komai din ba ya riga ya komai din zai zama shi Allah ubangiji kenan ya kiyaye komai cikin ilimin sa قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ضريب ويذكر الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير gaya musu ya rasulullah a ce musu su kira dodannin nan da suke bautawa wani allah nan wanda suka ce wai abokan tarayyan allah ne a kira su su zo su gansu su san dai la yamliku na misqala zarratin ba sa mallakan komai cikin mulkin allah ko da kwayar zarra ko a sama ko a ƙasa ko a ina ba su da ikon komai ولا رسل ذهبت من لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك ko ba su da wani hannu na shirka tsakanin su a cikin sama ko a cikin ƙasa a ce haza lillahi wa haza li shuraka'ina wannan ga rabon Allah ga rabon dodo ba rabon dodo babu rabon dodo ko kadan a sama da ƙasa ba su da komai ko misali zarratin لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيما من شرك باس da wani haɗuwa dodanni ba abin da suka haɗa da Allah ko a sama ko a ƙasa Allah shi ke komai da komai nasa ne ba hannun dodo a ciki kuma dodo bai taɓa taimakawa Allah cikin halitta ba amma don bi min zahir kuma lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wala anfusihim وما كنت متخذ المضلين عضدا lokacin nake halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kai dodanni suna ina ne sun taimaka mini ne balle za a bauta musu a bauta mini ba abin da suka yi su ba komai ne ba komai tsara zargin ba su da shi tsakanin sama da ƙasa su ba komai ba ne su dodanni wannan ana nuna musu ne wautansu da rashin hankalinsu ga Allah wanda ya halicce ka yake maka komai yayi sama yayi ƙasa kuma komai nasa ne sai ka zo ka sassaka wani abun banza ka ce wai zaka bauta wa wannan abun sassakan na banza din ko kuma ka kera wani abun banza shi ma wai ka ce sunansa dodon ka ne zaka bauta masa don rashin hankalin kafiri wa lahu fiha min shirk wa ma lahu minhum min zahir a cikin su Allah bai da mataimaki ko guda ɗaya wanda yake taimakawa Allah aikin sama ko aikin ƙasa ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير su arna suka ce in dai za a yi tashin kiyaman ma ai su dodannin nan za su cece su in ya zama gaskiya za a yi tashin kiyama ai allolin nan nasu za su cece su haula shifa'una inda Allah wannan dodanni su ne za su cece mu a wurin Allah dama ibadar da muke wa dodannin don su shiga tsakanin mu da Allah ne in mun je lahira su ne za su cece mu in ji su kafiran ubangiji ash-shafa'atu ceto la tanfu لا تنبو الشهادة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلم الكبير ceto ba wai dodanni ba wanda suke da izinin ceton ma annabawa kenan da mala'iku da sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na Usman zai ceci mutane masu yawan gashin tumakin banu kalbin sahabbai ma suna yin ceto waliyai suna yin ceto muminai ma suna yin ceto zamanin cewa dan hudu in ka zo kace masa muna taulahi muna taulahi manan taulahi da sakwatanci kamar yadda zaka ce muna tallafi a Kano muna tallafi muna tallafi to in kace masa muna taulahi muna taulahi to Allah ya tabbatar mana da abin da kake tsammani manan za abin da yake tsammanin za mu zama daga cikin masu ceton mutane to in muka zama haka Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar mana domin su ainihin muminai za su yi ceto kowanne gwargwadon ikon da Allah ya bashi amma duk wannan ceto yana da sharuɗa guda biyu ainihin komai ceton sai ya samu izini daga Allah illa limana zinan lahu sai wanda Allah ya masa izini wanda yake da ikon ceton ma ko ‘yan masa izinin shi ma fa sai wanda za a ceta zai ceta ba kowa ba la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada ba mai samun ceto a dare sai wanda dama yana da alƙawarin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Allah inda yana da wannan famil ko ko yana da wannan pass to lalle idan wani abu ya lalace masa za a kai shi wuta zunubi ya yi yawa to a cikin masu ceton nan in aka ba wani ceto zai cece shi shi wannan wanda yake da la ilaha illa muhammadu rasulullah inna waɗansu sai sun kai cikin wuta a jiya ɗauko su waɗansu tun daga filin kiyama za a cece su wajen awun mizani shi lahira da shanun lahira duka wurin allah abu ne wanda aka yi shi aka gama mu ne yanzu ake jiran sai lokacin da za mu gani sai a sa mana kamar faifayin bidiyo abubuwan da ake aikata yanzu kaman karatun da muke yi wanda aka yi karatun da shi a nan yana nan ake karatun tare da shi aka yi wanda ya ɗauka kuma bidiyo ya kai wuta rana za a sa a wani wuri ko a cikin rediyo ko talabijin shi kuma ran da aka sa masa rannan ya gani a ran nan ne yake ganin kamar yanzu ake yi to an yi ga an gama komai ya jaffa alƙalamu har alƙalami ya bushe wai aka ce a cikin alfawzu wani najatu wani littafi an wa wani mutum awun kaya an auna masa sauransa lada ɗaya kayansa ya rinjaye ya zama ɗan aljanna to lada ɗayan nan da ya kasa sai Allah ya ce masa je kaka nemo ko Allah zai sa ka samu waɗansu abokan sabo su taimaka maka ka samu lada guda ɗayan nan ka zo auna maka a baka takardun shiga aljanna ya je ya yi ta yawo duk wanda ya tabbata a gara kai ma ka an auna maka ka san inda kake mu ba a yi mana abubuwa balle mu san inda muke kai ya ta yawo duk bai samu ba yana dawowa wurin kayansa sai ya tadda wani mutum me kake yawon ne ma ce wallahi an auna min kayana zai shiga aljanna saura mun lada ɗaya kai ya gagara kayana ya rinja ya ban takardun shiga aljanna nake ta neman abokan zumunta ko wani zai ban lada ɗayan nan in je cika ta ban samu ba haka dai ni ko ga kayan katar duk gaba ke da alhaji ne ba lada sai dan wannan guda daya ka dauka ka je ka cika ta kar mu yi babu ka dauka ka je ka cika ta kayan kar mu yi babu ni kan ladan ne guda daya kawai ya saura min saura duk sullar kaga duk kayan alhaji ne a gaba na sai ya je sai aka karba aka sa masa sikelin sa ya ja sikelin sa ya ja aka sallame shi aka ce an bashi lada an bashi irinin ceton mutum daya sai ya koma koge wanda ya ba dama Allah ya tambaye na ka samu wannan abu mai wuya a nan filin yace ka ji ubangiji na ka fi kowa sanin yadda abu yake ga yadda aka yi ce to an baka ceton mutum daya sai ya koma ya dauko mai alhaki da yawa din mai lada daya ya zo ya hadu ya cece shi saboda haka manzo Allah ce mu yawaita abokan kirki mu yawaita abokan kirki mu yawaita abokan kirki za su amfane mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رخي الله يوجب بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ranar la'ira ko waɗanda masoya da ko waɗanda masoya tsakanin su gaba ne suna gudun juna sai wanda suka haɗu cikin soyayyan Allah da tsoron Allah su kan kun in sun ga juna sai daɗi kai ni na gode wa Allah ba don Allah ya bani sa'a na haɗu da irin kuma ina zan iso wannan wuri har zama ɗan aljanna wannan ba shi kai ni na gode Allah da Allah ya haɗa mu a duniya ba don haɗuwa da irin ku a duniya yanzu zuwa ne ai suna can wani wuri mai muni ba irin wannan ba saboda haka ake so a yawanta mutanen kirki abokai salihan bayin Allah na tambayi shababu ceto baya amfani sai Allah ya yi izini in Allah ya yi izinin kuma sai wanda za a ceta shi wanda za a ceta ma yana da izini izinin wanda za a ceta shin yana da kalmar tauhidi a zuciyarsa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi yana da shi shikenan wani kuma an fito masa da kayan takardunsa na alhaki iyakan ganin ido amma ba kyakkyawa ko guda ɗaya kenan za a sa sikeli sai ubangiji ce iyakan baka da wani abin kirki ne ko guda ɗaya jadi dai iyakan kayan kenan sai Allah ce masa kana da wani ajiya a wuri na sai aka je aka kwakulo masa wata karamar takarda da aka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah a jikinta sai aka tura waɗannan kayan littattafai na alhakin da aka zuba su a sikeli sai aka kawo karamar takarda mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah da aka sa sai ta rinjaye ta ja sai ya zama dan aljanna saboda haka mutane a yawanta la ilaha illallah a yawanta la ilaha illallah a yawanta la ilaha illallah a yawanta istighfari a yawanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam la tamu ishawatu illa liman azina la sai dai wanda Allah ya masa izini ya ceta da wanda Allah ya masa izini a cece shi hatta za ku zai an gudu bin ƙaro ma za a ƙarar bugun ƙarar haƙ idan lokaci ya yi lokaci a filin kiyama kowa sai ya ji tsoro har waɗanda suke amintattu ma suna ce suna ce nafsi nafsi nafsi annabi ne kadai ke ce ummati ummati sai tsoro ya ga mutane idan tsoro ya ga mutane sai shiru wanda za su yi ceton ba sun yi shiru suna sauraron abin da Allah zai ce balle wanda suke tsammani za a ce su daga nan sai lokacin da aka ɗebe tsoro daga cikin zuciyoyinsu in an ɗebe tsoro daga cikin zuciyoyinsu an bai wa annabi ceto gani ya yi su da an ce tashi duk abin da kake nema an baka to in ya tashi ya samu ceton to ceto ya samu shi kenan sai ya yi ceto sai a ba annaba ba izinin ceto sai a ba duk sauran wanda yake da izinin ceto a ba shi izinin ceto to nan an yaye tsoro kenan idan an yaye tsoro ƙaru ma za ƙara rabbukun masu neman ceto sai su ceto yanzu me Allah ya ce ne me Allah shi muna cikin wanne kenan ma za ƙara rabbun ƙarun haƙƙa sai amsa a ce Allah ya faɗi gaskiya ya ce za wanda ya cancanci ceto duka za a cece shi الحق هو شيء الله شيء الألي مدوكي الكبير ما يجرم
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم على هدى في ضلال مبين النبات ceto. mala'iku suna ceto sahabbai suna ceto alkur'ani yana ceto manzo Allah ya ce da ayi imran da bakara su din nan masu biyu nan ma suna ceton mai karanta su kuma bayin Allah mumine suna ceto musamman waɗanda suke da walittaka suna ceton jama'a saboda haka ne ubangiji ya taimake mu ya ba mu waliyai waɗanda suka ɗauki hanyar komawa gare shi dama ya ba da umarci wata bi sabila man anaba ilayya ka ɗauki hanyar wanda ya ɗauko hanyar dawowa gare ni ku dawo mini tare shi ne yasa Allah yake cewa man yahdi Allah wal mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shirye shi shine shiryayye wanda Allah bai shirye shi ba ba za ka sama masa waliyin da zai kama hannunsa ya shiryar da shi ya kai shi fadan Allah ba duk waliyin da ka kama sunansa bai yarda da shi ba falan tajid lahu waliyan ba za ka sa masa wali ba duk wanda ka kama sunansa ya kai magana cikin rudun ne kai magana cikin rudun ne ai dukkan musulmi ma waliyi ne to in mutum ya zama ya makance irin wannan ومن كان في هذه آمين هو في الآخرة آمين وهذا سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar lahira za a kira kowace jama'a da sunan shugabanta a cikin annabawa da sunan shugabanta a cikin sahabbai misalin sahabbai shugabansu sai na abubakar shuhada'u shugabansu shine hamza ibn abdul muttalib haka dai su kuma waliyai su ma suna da shugabansu to kowanne ne dai suna da shugabanta sunan shugabansu a kira su wannan ɗariƙo na waliyai ɗari uku ne da goma sha uku suna gadon shari'o'in annabawa ɗari uku ne da goma sha uku su ma suna samun ceto saboda haka ne amma abin mamaki mu shehu tijjaninmu a da yake mun mun ji an ce waliye suna ceto sai muka ce bari mu kar mu zauna ba mu kama wani wali ba sai muka kama kabar shehu tijjani da muka je Shehu Tijjani ya ce ba zai ɗauke mu da ƙarfinsa ba sai mu ma mun yi aiki za mu iya yin lazimi da wazifa da zikirin juma'a muka ce me lazimi da wazifa da zikirin juma'a lazimi dai istighfari ɗari talatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari da safe istighfari ɗari da yamma salatin annabi ɗari da yamma la ilaha illallah ɗari da yamma shine ake kiransa lazimi kamar yadda zuwa cikin alqur'ani alkur'ani yana cewa domin alkur'ani yana kiran jama'a su zo su yi zikiri ya yi zikurullah zikiran kafira yana kiran kowane musulmi shi kadai a ce masa kun rabbaka fi nafsika ka ambaci sunan ubangijinka ba cikin gayya ba daga kai sai kai lazimi kenan was kun rabbaka fi nafsika ba ma jam'in lazimi tadarruan wa khifatan kuma ka zama wajen zikirin nan ka sa ladabi kana fadan Allah ana jalisu man zakarani Allah ce duk mai ambato na ina tare da shi to sai ka sa ladabi ka sa tsoron Allah lokacin da kake wannan lazimi tadarruan wa kibatan shi yasa ba a magana in ana lazimi ba a shan ruwa in ana lazimi saboda tadarruan wa kibatan din nan wa dunal jari min alqawli kuma kar ka bayyana lazimi ka yi shi a boye bil gudui wal asali kuma ka rike lazimi safe da yamma wala takun min al-ghafilin kar ka mai da kanka cikin rafkanannu nasu Allah fa nasiya wanda ba sa ambaton Allah domin Allah ya ce wa annabi wasbir nafsaka ma alladhina yaquna rabbahum bil ghadati wal ashi lazimi kenan bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤمن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا saboda haka ne yadda lazimi kenan yake a cikin alkur'ani mu duk abin da muke an tambaye mu an yadda za mu kawo hujjar mu da shi na alkur'ani kuma ya yi wani zikurullah zikiran kasiran wazifa kenan wa sabbihu bukratan wa asilan lazimi kenan da aka ce wazkurullah kasiran ba mu san kasiran din da Allah yake so ba ba mu san kasiran din da Allah yake so ba dama Allah ya ce mana in wani abu wanda mu sani ba ya dame mu tambayi waɗanda suka sani su gaya mana fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna to muka tambaye shi wajjani menene wazkurullah kasiran lazimi ka an gaya mana me wazkurullah kasiran kuma yace idan kun zauna kun yi istighfari a cikin jama'a talatin kun yi salati sittin da biyu cikin jama'a kun yi la ilaha illallah ɗari bayan kun yi lazimi da safe kowa yayi wa kansa ran juma'a kun taru kun yi zikiri to za a lissafa ku daga cikin waɗanda suka wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna saboda haka ne muke yin duk abin da muke mu muna da hujja da shi mutane da suke cewa wai duk abin da bai zama ibada zamanin sahabbai da zamanin annabi yanzu ba zai zama ibada ba to ai a zamanin sahabbai da zamanin annabi ba a bauta wa Allah da karatun Fatiha da istighfari ba a zamanin annabi da sahabbai ba bauta wa Allah da salatin annabi da la ilaha illallah ba a tausi ganan ai irin da muke yi mu ma irin na zamanin annabi in na uzu billahi min shaytani rajim bismillahir rahmanir karanta fatiha mu istighfari istighfari wata rana wani babban malami a Saudiya ya rike hannun shehu dan shehu Ibrahim Kauna duk duniya ta san kai mai ilimin addini ne amma muna jin kasar ku Afirka suna yin abubuwan nan marasa kyau su dariƙa tijaniyan nan ka je kai musu wa'azi su bari a matsayinka na babban malami na musulunci shehu tijjani sai shehu ibrahim ya ce masa ka san wanda ake ce masa shehu tijjani din ya ce ban san shi ba ka san abin da ake sa tijjani ya din ya ce ban sani ba ya to ni na san shehu tijjani kwarai na san ɗariƙa tijjani kwarai to da ni da ta sani da kai da baka saiwa zai koya wani sai malami ya ce a wanda ya san abu shi zai gaya wanda bai sani ba jo shehu tijjan din wani malami ne da aka yi daga cikin malamin musulunci babban malami sharifi masanin qur'ani masanin ilimin hadisi masanin ilimin dukkan na ilimin addini duk malaman zamani sun san sun masa wannan shaida shi kuma adali ne to shine ya koya mana abin da zamu rika yi abin da zamu rika yi din ka ji sunansa istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah yanzu mutum ya fito ya ce ya tare jama'a su ƴan uwansa musulunci na zo in muku wa'azi ku bar istighfari wai musulmi ya zo ya tare jama'a musulunci ƴan uwansa na zo ne in muku wa'azi ina muku nasiha ku bar istighfari musulmi zai musulmi haka yace annabin da baya sabo Allah ya ce dinga yin istighfari wasu gafiru inda kana tawwaban baya sabo kuma Allah ya ce ko da yana yi ma da yayi ma da an gafarta masa ballewa baya yi amma ni da kai da sauran jama'a musulmi da muke zaɓen nan yanzu ka hana mana yin istibari bayan annabi ma wanda baya sabo yana yi yanzu mai nasiha musulmi su bar istibari a wayan sau muslimun musliman bi tarkil istighfar yace la yace musulmi zai musulmi dan uwansa wa'azi ya bar salatin annabi yace la yace musulmi zai musulmi dan uwansa nasiha ya bar la ilaha illallah yace la ai shehu tijanin kenan dariƙa tijanin kenan to shi kenan yanzu dai wannan abu yadda za a yi ka je ka rubuto mana littafi kai mana bayanin tijaniyan nan ka kawo mana shi ne yau ibrahim ya rubuta karamin littafi wanda yake kunshe da tijaniya duka ya kai musu can saudiya din to abubuwan da muke duk muna da hujja malamai muke da su ba ba waiwai ba da waiwai muke tafiyar da harkokin ba alhamdulillah muna da malamai kuma sun hada mu da alqur'ani sun hada mu da hadisi wanda yake so ya raba mu da malaman nan namu ya kai mu wajen malamansa a ce masa albarka akwai ceto a lahira Allah ya samu samu ceto amma duk wanda yake cewa ba ceto to ba za a yi masa ba duk wanda yake cewa ba ceto kowa ya shiga aljanna da karfinsa to shi ma wannan mutum ba za a yi masa ba to mu dai da yake muna da zunubai muna istighfari muna son annabi ne masalati muna yin la ilaha mu samu cika da imani muna kaunan Allah zai hada mu da shehu tijjani ya cece mu a gaban annabi a gaban Allah la tafu shabab illa liman zilla hatta za fu ziyan qulu qalu ma za qala rabbukum qalu alhaq wa huwa aliyyul kabir Allah shine madaukaki shine mai girma qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qul illah wa inna awiyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin sake kiran su ga gaya musu ya rasulullah kace kul man yarzukum min as-samawati wal ard shin wa yake kawo muku arzikin rayuwar duniya ne na sama da na ƙasa wa yake ba ku ruwan sama wa yake ba ku iskar da kuke shaka ku rayu wa yake tsiran muku da abinci a ƙasa wane ne yake wannan man yarzukum min as-samawati wal ard wa yake arzukta ku ya ba ku iskar da za ku shaƙa ya ba ku ruwan da za ku sha ya ba ku ruwan da zai tsira muku da gonakin ku ya shayar ya shayar da ku ya shayar da dabbobin ku wa yake yin haka wa yake tsira muku da abinci naku da dabbobin ku wa yake yin haka in sun dan shiru ma ba su ba su magana da ruwan maza maza kace qulillah kace ba mu yin wannan sai Allah wa inna awiyakum la lahu da fi dalalin mubin wa inna mu in ja nabi da mu da mabiyan mu ala basiratin nanu ana wa mani tabani yace da mu da wabiyanmu masu bin Allah da ku da wabiyanku masu bin dodo lalle a cikin mu biyan nan wa inna wiyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin lalle waɗansu suna kan shirya waɗansu kuma suna kan bata kaga nan ma'anansa ma'anan siyasa ne annabi ya san da shi da jama'a su ba kan bata suke ba amma don ai mushakala ce lalle mu da muke bauta wa Allah da ku da kuke bauta dodo ɗayan kashin kashin birnin ɗaya kan suna kan shirya ɗaya kuma suna kan fata to sai ya fara sai laffun wa nashrun murattabun wa inna mu wa iyyakum da ku lala hudan hudan sai ya dawo na farko wa inna lala hudan iyyakum ku da fi dalalin kuna cikin fata amma sai aka ce da mu dai masu bauta Allah da ku masu bautan dodo lalle waɗansu mu suna kan shirya waɗansu mu kuma suna cikin bata wannan ma'anan siyasa kenan ko da yake lafazin siyasa kawai da yake wada kullum bai shigo amma ma'anan ta tana nan a cikin alqur'ani la la hudra fi dhalim mubin قل لا تسألون عما أجرمنا
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا قيا موسى يا رسول الله كتي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تسألون عما أجرمنا ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون كو la tus'aluna ba za a tambaye ku ba amma ajramna abinda muke yin na in laifi ne ma to mu za a tambaya ba za a tambaye ku don menene ba ku kuma abinda kuke yi ba za a tambaye mu ba nan ma har yanzu dai ma'anar irin wancan din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abinda yake yi da al'ummarsa ba ijram bane bautan Allah ne kullu tus'aluna amma ajramna ko da abinda muke laifi ne to ba za a tambaye ku a dora muku laifin da muka yi ba ku za ku ɗauki laifi naku ne wani mutum yana wa ƙaninsa wa'azi yana ce bar ɗariƙar tijaniya ba kyau ya bar ɗariƙar tijaniya ba kyau sai ce wallahi ba zan iya bari ba ka san Allah yana jarraban bayansa waɗansu bayin a kowa da abin da Allah jarrabe shi in dai sabon Allah aka jarrabe da tijaniya na rike na dinga yi kenan mutu ni kuma ina sabon Allah da aka bani kenan tijaniya zan dinga yi han mutu in dai shine sabon Allah to ni kuma sabon Allah da Allah ya dora ni akai kiran zan dinga yi har mutu inda istighfari da zati annabi la ilaha shine sabon Allah ta zan dinga yi har mutu kullu tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun wato ba za a tambaye ku abubuwan laifukan da muke yi ba abinda manzo Allah yake da jama'a ba laifuka bane yayi ne mushakada saboda yin magana da abokan magana wala nusalu amma ta'maluna ko kuma abin da kuke aikatawa ba za a tambaye mu ba ku za ku ɗauki kayan ku wala ta zuru wazira tu zura ukure ku ne za ku ɗauki kayan ku قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ka gaya musu ka ce tashin duniyan nan gaskiya ne wallahi za a yi ta kamar yadda ya rantse da farkon suran nan wallahi za a yi tashin duniyan nan za a yi kuma an yi tashin duniyan nan za a tashe mu ne gaba ɗaya kowa gashi ga aikinsa a gabansa kowa gashi ga aikinsa a gabansa mai kyakkyawan aiki yana murna mai mummuna aiki ya waddu lawanna bainahu wa baina amadan ba'idan mai mummuna aiki ko da ganin mummuna aiki gabansa yana gurin ina ma da tsakanin aikinsa da shi ya koma mahudar rana shi ko yana mafaɗar rana saboda nisa saboda haka Allah zai tashe mu wani imo bai na rabu nasu mai to bai bisa ubangi zai tashe mu ya haɗa mu a lahira ya yi mana hukunci ya yi mana shari'a wanda yake mutumin kirki a kai shi gidan kirki inna da ruwa lafi na yi wanda yake mutumin banza a kai shi gidan banza wani hujjar lafi shi ne shari'ar da Allah zai yi din mutumin kirki a kai shi gidan kirki sakamako mutumin banza a kai shi gidan banza sakamako saboda haka jama'a mu dinga jin tsoron wannan rana ma yalfizu min qawli illa ladhi raqibun ati duk inda kake duk abin da ka fita da bakin ka fa an rubuta to ka ji tsoron ran da za a nuna maka abubuwan da ka faɗa din nan a lahira su zama mai kyau ya fi a ce sun zama mai muni kuma duk inda mutum ya shiga ba Allah yana nan tare da shi yana kallon sa duk inda ka shiga Allah yana kallon ka yana tare da kai ka ji kunyar Allah ubangijinka shi Ibrahim yana cewa da musulmi da an ana da mutum yana ganin girman Allah yadda yake ganin girman wani babban mutum na anguwarsu da ya shiga aljanna duk wani mutum in kana da wani babban mutum a unguwarku wanda kake jin nauyinsa ake jin nauyinsa ake jin kunyarsa yana nan tare da kai bai rabu da kai ba a gabansa ba za ka iya yin sata ba a gabansa ba za ka iya shan giya ba a gabansa ko matarka ba za ka danne ta balle matar wani za a yi haka to wai da ana ganin girman Allah ga yadda ake ganin wannan girman mutum da an shiga aljanna saboda duk inda ka shiga Allah yana kallon duk inda ka shiga Allah yana kallon wai da muka yi kayan wata mace saliha bai wa Allah kyakkyawa sai wani mai neman mata ya ganta ya shawarta da ya gaya mata ji na mai sauki ne sai ka kai mu inda wani ba zai gamu ba shi kenan ina tsammani abu mai sauki ne sai wuce tana bin sa a shiga nan a shiga nan aka je wani wuri ya shiga ya kukkulle kofofi ya kukkulle tagogi ya ce mun zo inda kowa ba zai gamu ba ya ce sauran guda biyu na farko kai musulmi ne ba na so in ganka kana sabon Allah ni musulma ce ba na son ka ganni ina sabon Allah balle ka min shaida idan za ka iya yi kada in ganka kada ka ganni kar ka sani kar in sani kuma ka rufe kada Allah ya gan mu zai yiwu ba zai yiwu ba to duk inda muka shiga muna tare da Allah mu ji tsoron Allah Allah yana cewa hadirkumullahu nafsa Allah yana ba ku tsoron saduwa da shi Allah yana ba ku tsoron saduwa da shi Allah ya riga ya kashedi duk wanda ya fada sabon Allah to da gangan ya fada Allah da ya riga ya masa kashedi ya ba shi tsoro yanzu bai na bil haq wa huwa al-fattahul alim Allah shine mai shari'a masani wanda yake hukunci akan gaskiya kul yawma bayna rabbina sama wa da bil haqq wal fatal qurun kul runi alladina
na sai tambaya na mai tambaya ce Allah kara mu shi lafiya yace shine yazo tadda ana sallan tarawih amma bai sallar isha ba sai ya bi su aka yi raka biyu zai tashi ya ciko raka biyu ya yi sallar isha kenan
a in bai yi sallan isha'i ba ya zo da ana tallan tarawihi an ba shi zaɓi zaɓi ya koma waje ɗaya ya yi isha'insa sai ya zo ya bi su ya samu tarawihi ko nawa ya samu in abin da ya samu in zai ƙara ma ya iya ƙarawa ɗaya kenan na biyu ku a yana son ya samu tarawihin da yawa cikin waɗannan jama'a ya ajiye sallan isha'insa tun da riga zai yi masa ya bi tarawihi in an gama tarawihi in akwai wani masallacin da ba a yi sallan jam'i na isha'i bai je ya same su ya samu jam'in sallan isha'i in ko babu to sai ya sallan isha'in daga baya duk wannan yayi kamar Allah tambaya na biya cewa mutum ne ya karbi dariƙan tijaniya yana yi sai ya bari sai ya sake komawa ya sake karba yana yi kuma sai ya bari sai ya sake zuwa kuma ya karba ya tarikan shi yake a'a ba za a baka dariƙar tijjaniya ba sai an gaya maka wai an karɓa ba a fita wa ahu bil ahadi innal ahada kana mas'ulan wa yuhu nuzuran wato dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah to wannan ka karɓa ne dama ya zama dole a kanka saboda nuzuri ba za ka bari ba sai sai ka bar duniya to daga baya in ka bari kaga ka warware alkawarin da ka dauka to in za ka za a sake mayar maka sai an maka fada sannan a mayar maka a gaya maka sharuɗa kamar da a mayar maka sannan kuma in ka sake jefarwa uzu billahi to sai a sake maka fada dai a mayar maka to wannan yana nuna cewa in abun ya ya daidaitu to zai nuna cewa da karshe ba zai mutu a ciki ba sai ya bari din ya mutu kuma zai gamu da suwar khatimati domin ya warware alkawari akan Allah zai tambaya ta uku mai tambaya na amma ko ko da wani yake sa mai da sai mai da shi na'am to to aha na'am mutum ne wai a mashin ne mashin yazo ya kare shi Allah ya kiyaye aha
ana ta ana fama da shi sai wani mai mashin kuma yazo ya kare su biyu to sai shi wannan da aka kare shi da farko sai ya rasu to sai a tambayan hukuncin kan na farkon ne ko kan na biyu zai fada shi na farko ya buge shi ya ka da shi amma bai mutu ba bai mutu ba na biyu sai ya zo ya buge shi a kan ya riga an buge shi da farko na biyu sai ya buge sai ya mutu to dukkan su za su biya diya to alhamdulillah domin sun taru a cikin kashe shi domin sana'ur ya ce da mutane za su taru su kashe mutum ko sun kai yawan mutanen sana'a sai a rama
aka maka Allah akwai makaranta wannan ya an buge shi ya je asibiti ya warke da yana dawowa sai wannan ko zai buge shi to hukunci wancan ya wuce yanzu wannan ne mai hukunci na'am na'am akwai makaranta mai suna madrasatu muftahi ulumuddin al-islam suna da talibai kusan 60 sun ce suna son shehi zai ba su tarikan tijaniya insha Allah to masu neman tarikan tijaniya ko 60 ne ko 600 ne ga sharadi na'am su su ji ko a ji musu riga tijaniya kowa ya karba ba zai bari ba alkawari ne ya yana da man sana su dan hasana da din kenan alkawari ne ko ba zai hada riga tijaniya da wata dariƙa ba don dariƙun wali dari uku da goma sha uku suna gadon shari'o'in manzanni 313 ne haka yake a cikin littattafan dan godiyo a duba a gani domin su ne ya kamata mu yi hujja da su a nan kasar in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ita ɗariƙa tijaniya ita kaɗai za a rike ba za a haɗa ta da wata ɗariƙa ba kuma ba za a je ziyaran wasu waliyai ba sai wanda suke ɗariƙa tijaniya kan wuce nan shin ziyaran waliyai wajibi ne a musulunci da wajibi ne sai mace shehu tijani ya hana wajibi wajibi ne ina ce sa kai ne ko soyayya da sa kai ka zama da mu da muka ruwa ga tijani sai muka zama iyalan shehu tijani duk inda yake mu je za mu je duk inda yake kar mu je ba za mu je ba saboda haka muna so dukkan waliyan Allah ma ba za mu zarce su ba sai suna da rigar tijaniya sannan kuma kula da sallah riga yin ta cikin jama'a in an samu sannan a girmama iyaye idan maza ne a girmama iyaye musu biyayya in mata ne su girmama mazajen su su musu biyayya sannan jam'in wazifa da jam'in zikin zuma juma'a in samu abokan yi su samu maza kenan mata duk inda suke nan za su yi ibada su kuma ba a shan kaba in sun karbi wannan sharuɗa ko su sittin din ne ko sun fi haka na ba su ɗari ga shauti jan da izini su karba Allah ta bike mu a koya
sun musu addu'a Allah ya ba su haddan Qur'ani Allah ba su da Qur'ani sannan akwai talibai kuma masu jarrabawa makarantar boko suna son musu addu'a Allah su ci jarrabawa akwai wanda suka kama kuma jami'a suna son shi musu addu'a Allah ya ba su ayyuka neman addu'ar mu Allah ya biya musu duk masu neman addu'ar mu Allah ya biya musu abinda suke nema Allah ya ba su abinda suke zo Allah ya kiyaye su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu da imanin mu da addinin mu Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke sharrin duniya da Allah yayi bala'i a Najeriya Allah yayi bala'i a Najeriya Allah samu zauna lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراط المستقيم سبحان ربك رب سلام للمسلم
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤل ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي الحليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل فناء